da su. To Alhaji Hassan Wayan a wannan lokaci a irin waƙe-waƙen ka da kake akan ji kakan ambace wasu mutane irin su Sani Buhari, Alhaji Kaduna da wayansu abubuwa haka a duk kana kiran kana cewa dan da bai tashi gidan wulakanci ba da wayansu abubuwa. Ita kanta waƙan ma za a iya cewa ba wanda ya koya maka kenan.
Ba wanda ya koya mani. duk kuma wanda ya ba ka gaji wani waka ba ne ba na ko murya kamar wane ko azanci kamar wane ba
haka Allah ya yi na haka Allah ya yi to akwai makaɗa da dama alhaji a Hassan wa'anda za ka ga suna da bakan damiyar waƙar su da wacce da zarar an ji ta an san cewa ita ce bakan damiya ko wacce ce bakan damiyar alhaji Hassan wayan eh wato bakan damiya ana kiranta da gare ta kana iya kiran kowa da kowa to wasu sai su ce su sun fi son Hassan wayan sai wayan ita ce bakan damiya to amma ni kuma a cikin rayuwata da nake so kowa samu abi ne yana da dama ya shagali ne gaskiya in ta tabbata gaskiya to karya ba ta da daɗi to ni a rayuwata ita na ga na fi jin daɗi ita su sauraron mu da kuma kallon mu idan yanzu kuke tare da mu kuna tare da wa'annan kafafi na yanci Uh, inda muke kasancewa yau kai tsaye da alhaji hassan wayan a uh, shahararren makaɗin kukuman nan na ƙasar hausa uh, wanda ya daɗe yana bayar da gudunmuwa dangane da haɗin kan najeriya da kuma abin da shafi waƙoƙi irin na zaman lafiya da kuma a waƙoƙi da ake yi daban-daban na masoya da kuma sauran al'umma to alhaji hassan wayan a ita wannan ƙasa tamu wata jarabawa da allah ya mana a uh, yawanci ire-irenku masu fasaha waɗanda suka bayar da gudunmuwa a uh, kusan gwamnati akan ce takan mance da su ko kuma waɗansu al'umma kila inda ya mutum ya ci zamanin nashi ya wuce to ba a cika damuwa da su ba shin ya yanayin yanzu alakanka akwai wani kila kiran ka da aka yi a ce ga wanda ya taɓa bada gudunmuwa da waƙoƙin da ya yi yadda jama'a suka ji daɗi a wancan lokaci a ce an karrama ka ko wani abu makamantan haka to ai ka tambaye ni inda na fi so kenan domin dalili irin rayuwa irin wannan ta zamani abun ya shi yasa ka don na zama mara lafiya da sauransu da ba zuwa ko'ina domin dalili kaga ina zaune a gidana an ka yi lokacin da an ka yi me ake kiransa zaɓe zaɓe na gudu da waccan na ainihi ɗin na 2011 da aka yi to akwai wani yaro na ɗana wanda sojoji sun ka halbe a nan zaria a nan zaria yana da 'ya'yan shi guda biyar da matar shi ɗaya yana cikin ɗakin sun ce tashi ya duba ya gani waje an yi kamar kwana ɗaya kwana biyu ya duba ya gani idan sojoji an gama ba tashi hankali akai wata yarinya ya ta gusau ta shiga mota an ka dawo mana shi kwakwalwarsa na zuba an halbe shi daga zuwa wancan yaje daga zuwa yaje nan bakin titi ya duba sai an ka halbe shi to kaga wannan ne tun da an ka yi wannan ne ko local government ko federal kai ko da kansila wanda ya taba zuwa ya ce mana alhaji hassan wayan e na zo maka jaji da abin da ya faru gare ka ban taba samu ba sai dai yan unguwa na nan layin zomo su ce mana ya kaji da hankuri in ce alhamdulillah to kaji abubuwan da ya dame ni domin dalili tun da an ka wannan abu ko wata mai arziki ko wani kansila ko wani ciyaman ko wani gwamna ko wani jami'in gwamnati ko wani jami'in gwamnati ya ce mana alhaji hassan wani ga taimako har yanzu babu kaga ka da 'ya'ya tara ga waɗannan ne guda shida muna wata rana sai mun jika garin rogo mu ci ba mu da wani abu sai dai masoya masu aikowa ina akawun ɗinka yake in ba su mai aiko dubu biyar dubu goma ya ce mana alhaji ga nawa taimako ubangiji allah saka maka da alheri ce na gode wani kuma ya mana addu'a da alheri to har yanzu haka nake to kuma har yanzu har gobe ɗin yanzu in ka duba yara na kwata-kwata waɗanda suke bi rana da ba su kalangu da maroƙa duk sun rasu sai dai wasu sababbi kawai da ta sake to kuma sai a wata ɗaya shekara biyu shekara ɗaya wani bai kira ne ba sai dai an samu masoyi ya zo ya kira ne ya ce a kirawa ne tsohon mawaƙin nan ya zo ya yi mana tunda ka san yanzu ba wani wanda zai shawar mawaƙa in dai ba kamar irin kuma wanda za su sa a neme mu a yi mana taimako kaji abubuwan da ya bari ne babban bakin ciki a cikin gidana domin yanzu mutumin duk da ya kai shekara wajen tamanin ko zuwa tamanin da biyar an kace maka yana shi da 'ya'ya ba sana'a ba komai bai iya komai ba kuma ba wanda ya taɓa zuwa ya taimaka mashi kai yanzu haka na rantse da allah da annabi ban taɓa ganin gwamnan kaduna ba ido da ido balle a ce wani ko mataimakinsa ko ciyama ko wani abu to kuma kaga irin waɗannan manya-manyan mutanen da masu kuɗi ba wanda za ka iya zuwa kamar iri na a bani hili in gan shi to wanda kuma zai taimaka mana sai alhaji sarkin zazzau inda duk an kai wani naɗin sarauta ko wani taro sai ya aiko min dan abin da zan ci akwai wata rana ma ana rabar raguna na layya ya taɓa cewa wannan bawan allah a ba shi rago ɗaya an ka kawo mani to kaga shi kaɗai ne zan iya tunani
alhaji hassan wayan wato yanzu dai kusan abun sai a ce kama akwai takaici kenan da yadda kuka tsaya kuka wa kuka wake al'umma aka wake ƙasa da wayansu abubuwa kuma a ce yanzu an ma manta da ku kenan kuma kuma mu ba mu taɓa tunanin cewa wani zai zo batun da ba mu gani ba inda ba ka ce ana yi a nan ƙasar najeriya wanda duk ya mutu ko a ce ko yana da rai ko ya tsufa a ce an taimaka mashi kaga za mu iya sa rai mu ce ga abun nan ne to ko ka kai kukan ka gawa za ka kai kuka tunda ba wani babba jami'i in ba kamar irin ku ba yan talabijin yan jarida masu tunani kuma suna yin wannan abu ba don a ba su kuɗi ba kuna yi ne don taimaka mu bayan Allah waɗanda kuka ga jikinsu ya yi rauni kuna taimaka su to ba wani wanda zai iya yi abun nan ya ka ji dalili abin da ya sa ka gane ni ko da yaushe in dai abin nan ne ko hukar riko za ka same ni ina gida in dai ba wani ya neme ni ba to kuma an ka ce taro ne na siyasa ko na biki ko na abu in ba wanda ya san ka ba yaushe za ka je kamar irin mu tsofai tsofai da kai ka je za ka je wani wuri wani ma ya san da kai balle ma ya taimaka maka in ba shi ya ce ka zo ba to ka ji abubuwan da ya sa muke zaune a gida ko da yaushe muna nan muna roƙon Allah to kuma Hausawa sun ce bakin da Allah tsaga ba zai hana mashi abin da zai ci ba haka nan muke ji mu ci dawa mu ci garin rogo mu ci abin nan ne inda Allah ya sauki haka muke ta fama a rayuwar tamu Tolaji a Hassan wayan yanayin waƙoƙi da kuma aka yi ka iya haƙaƙe irin adadin waƙoƙin da kai tun a wancan lokacin ko ya al'amari yake misali.
Ayo ai in ba yadda ka tambaye nan da goya mawaƙi wanda Allah ya bashi basira ya iya gane waƙoƙin duk da ya yi.
Ya san adadin su.
tunda in ka ce nan take nan take zai maka zai maka waka wata ya batta nan wata wadda duk an kai recording ita an ka sani amma wasu an yi su ma tun ba a yi recording ba an an zubar da su da yawan gaske eh yanzu misali inda ka ce ma da yara na da yanzu in shirya maka waka na zai shirya maka waka na amma kuma ina batta nan sai dai in ka ce ya wakar da kai mana zaka iya tuna ta in ce ai ba zan iya tuna ba
in dai ba an dauka a kasar ba in dai ba an dauka a kasar ba ka ji dalili to kuma kaga waƙoƙin mu na da sai mu ga ni kaina na ne wani lokaci in je gidan mai sai dai an ga hoto na da waƙoƙi na asidi ana sayawa sai ba ni ma dai in saya ban san wa ya buga ba balle in san balantana a ce kila ko ana dan baka wani kamisho ana bani wani dan kamisho to kaga kaga Najeriya inda inda aka ci gaba kenan wurin za a ga dan kwairo ne Sani Aliyu dan dawo Sani Sabulu Hassan wai inda ka dukkan je gidan mai za ga hotunan mu ana sayarwa ana sayarwa a cikin cd amma ba mu wasu suna ta amfana da basiran ku suna ta amfana da yanzu shi kanshi mai sayarwa sai dai mu ce wannan za ga ga waka Hassan wa ga Sani Ali dan dawo ga dan Kwaro ga sha bai ma san kare ba kila bai san ma ni ne ba sai in sa in taba mutane wani bai kaji da dini saboda wasu waƙoƙin ma sun tafi can ba kama da su ba mu da yanzu su ba mu da su a ba mu da su a abin nan ne dai tunda ba ajiya muke ba ku kuke recording sai masu sayawa su ne ke cin riba abu alhaji hassan wayan wannan a, tarihi naka da muka ji da kuma a, yanayi irin na waƙoƙinka abin kila zai iya ba wasu al'ajabi domin kila ma wasu za su ce to wai hassan wayan nan ma yana nan yana duniya yana raye ashe ga ka kana nan a zaria a nan layin zo musa ban gari kenan ina kana nan da nan ranka.
raye da da ni da jama'a ta muna nan sai dai kuma tsufa ya riga ya- ya zo don kasa inda duk an kace girma ya zo ya zo ko ko nan kaduna mun kaji wani labarin ɗauran aure ko wani abu ba zan iya zuwa ba saboda inda kana da abun hawa mai kyau ka ganin kana iya zuwa ka sa direba ya tuka ka to amma kuma ya tuka ka in ba mota ta kanka ba ne ai kaga kana da matsala tunda ba aika ma an kai an kace ka zo ba amma in ta kace kana iya zuwa ko ka ga wani masoyinka ya dan baka yan naira ɗari biyu ko ɗari biyar ko dubu ɗaya ka ci abinci to amma yanzu duk ba wannan ana gida
Dalaji Hassan wayan a yadda wa'annan a, rayuwa take kasancewa yanzu da kuma halin da ake ciki. Shin a, har yanzu ana yin waka kenan haka za- za a yi ta kuma yanzu a ci gaba da yin ta haka?
eh to an ɗayan ka tsaya ka je murya ta tana da lafiya lau Haka.
hannuwa na na, na goga kuku masu na da lafiya lau to daga ido sai kuma kafata da na taɓa yin azdar yanzu wajen shekara goma sha Mm, da na taɓa azdar na karya a kugu mm.
to nan ne nake ɗan gyasawa amma in dai an ka neme ni da ni da jama'a muna iya zuwa mu yi sana'a mu dawo Mm.
shi ma wannan amma kuma sai wanda ya je zai iya ɗaukar nauyi amma don mu ji labari ana wani abu ba ni iya Kawai a rantuma a tafi.
yaran tuma ta yi ba kamar da ba Ba irin wannan ba a yanzu.
irin wannan Na.
Eh, amma har yanzu har gobe in mutum ya ce yana buƙatar ya yi mashi waka ko sabon kasa ko wani abu to murya tana nan da kuma hannuwa suna nan amma kafa da ido da tsufa kuma shi kan duka akwai su Kuma har yanzu ita hukumar dai za a iya kaɗa ta.
har yanzu za a iya kaɗa ta yanzu haka in ka ce ɗauko maka ko kuma ka ganta can niya Na- ina iya ah.
ɗaukowa in goga mai ita ita ka sanni ne Eh to ai ya kamata a goga wa masu kallon mu da sauraro don To, su domin- a domin- sani su san cewa lallai domin- Alhaji Hassan wayan yana nan.
Eh, domin dalili kaga shi wannan rayuwa Mm, inda ba irin kuma 'yan gidan rediyo mm, da kuma tsofaffin da Mm.
ba mai shawa irin sana'a tamu mm, domin in akwai da mai irin shawa irin tamu mm.
kaga da da da wuya mu mu zama talautacce haka irin irin kaji ka ka ganta da zuwa.
Eh ita hukumar.
kaji wato tana kukan kurciya tana Eh, kukan zamba eh, ita ka- dai wannan waka eh, da ke da sai kuma wannan kaji ta kuma wato wannan tana dan da yana tafuka take da wannan sai kuma wannan eh wato Kaji- almajiri tsuntsu ne Eh, to kaji kaji kaji eh, to, to, eh, to, to.
na ah, sai kuma wannan wanda nake jira kaji yadda abu da eh to lallai alhaji ah, hassan wayam da muke tattaunawa a cikin ah, to alhaji wani zai iya yin ah, misali a ce ko kila yanzu idan wani masoyinka ya ji wannan hira ah, ko kuma ya kalla ah, a tashar talabijin da ma sauran tashoshin da za su yada ita wannan hira kila ya ce yana neman ya a tattaunawa da muke da kai akwai asusun ajiya da muka gani wanda yake naka ne kila ko a masoya da kuma masu kauna kila a za su iya bayar da gudunmuwa gashi nan a account number na bankin eco da ke da lamba uku hudu hudu biyu sufuri hudu takwas shida daya tara a mai suna hassan wayam ko kuma ita lamba waya da za a iya bugo mashi a kan sufuri takwas sufuri a uku biyar takwas bakwai sufuri takwas takwas biyu a don a saduwa da shi alhaji hassan wayan ga asusun ajiya wanda za ku gan shi a rubuce a kan akwatunan talabijin ɗinku a da kuma ita lambar waya ta alhaji hassan wayan da ke nan zaune a zaria a layin zomo za a iya cewa a ita wannan a wannan gari da zaria da yake zaune to sai ka faɗa kowa da kowa ya ji to kaga idan an ka ce lamba lamba ta ce Mm.
ta waya ta guda ɗaya nake da ita na a, ita ce wace ita ce 080 Mhm, 35 mhm, 87 mhm, 0 mhm.
882 eh ita ce muka faɗa yanzu ita wannan to sai kuma account ɗina eh 344 eh 20 mhm, 48 619 na'am to kaji Eh, ita account lamba account kenan Eh, to za a amma shi rubuta dai- mana ita akan akwatin sai dai talabijin account din shi haka yake sunan wayan din Eh, Hassan Wayam ne ke rubuce.
sai dai an kubai kawai a sama amma ba wani abu a ciki Eh, saboda ka a kulle shi ne kawai na ah, Eh.
to alhaji yadda kake kada ita wannan kukuma da kuma ah, yanzu kakan iya kirkiran abu kawai misali a haka kawai ya faɗo maka duk a wannan shekarun ka kuma ka iya masa waka eh to a shi ce maka duk mawaƙi na hausa Na.
allah ya bashi basirar nan take zai iya yin waƙa Mm, nan take ya faɗi abubuwa yan kaɗan kaɗan na yana cikin yi sai basirorin suna zo masa mm.
to haka baiwar take gare yin mawaka na hausa na Eh, a kalli abu kawai eh eh, ba ba rubuta muke ba kuma tana a cikin eh kai kuma tana nan a cikin kai haka muke rubuta to ana shi yadda tsarin yadda kake kaɗa hukumar tun a wancan shekarun baya har yanzu ga ta nan da yadda take misali a na waƙoƙinka da suka shahara waɗanda aka san su wanda ake sa su a kafafen yaɗa labaru eh na'am
ban gane hausa ka da kake na yi.
ce yadda kake kaɗa hukumar duk a waƙoƙinka da kai na da can waɗanda suka shahara waƙoƙin har yanzu ga shi nan dai kamar yadda kake kaɗawa ba su canza ba eh to ai wa'annan saboda a- an haddace su eh suna cikin kai eh suna cikin kai an riga Ko an bacci gama aka tashi za a iya Eh, su.
ko bacci an ka tashi za a iya su Ah, Eh, to ko za kuma a sake goga mun ita kuku kuma in je da take kamar kamar ya- kamar na sauran waƙoƙi mu ji misali waƙoƙin da aka fi sani din nan to ga wata rigima bana ban gane irinta ba ga sanyi ya iso mutum hudu da zane ɗaya sun kwan ɗaki ɗaya in za a yi kwanciya sai ya raba hudu ko kuma a yi ya matsi ko a bamma mutum ɗaya
to a lokacin su yan anshi baya suke an sa misali in aka yi haka Eh, a a- to ai gaba ɗaya akwai wanda muke yi gaba ɗaya akwai wanda kuma ake amsawa na'am da kai da yan amshin naka eh ana an sa lokaci da daya ana amsawa lokaci ɗaya Eh, Na'am.
haka.
to ita waccan da ake cewa ta- tana kukan kurciya tana kukan zabo ita ma gabaki ɗaya ke amsa ta koko a ɗan rera mun ita inji Eh, a- ita ba a- ita ita ba ai duk gaba ɗaya muke yi na'am kaga muna can tafiya ba mutuwa ba roƙon Allah ni ke Allah ya kiyaye kaga ita eh takinta kenan Eh.
to ita kuma waccan da ake ana yin tattalin lalalala din nan dan ah, jama'a yana da kyau su je da ah, muryar take ga tana har yanzu dai shekaru ita kusan muna nawa muna kan La la la la la la la la la la la sawayan alhamdulillahi shukurni ya yan mutullahi yan uwa ya je da na dalai a raji hassan wayan a makaɗin kukuma a nan ƙasar hausa da kuma a yadda muke samun wa'innan bayanai to raji akwai abubuwa da dama da suka canza na zamani wanda kuma ku ire-iren ku na daurin nan har yanzu kuna nan Eh.
kuma gashi dai murya ka tana nan lafiya lau kuma yadda kake kada abin nan ba a dai samu wani canji ba a sai ma kila abin da aka ƙara gaba na inganta sana'an ko wani abu makamantar haka Haka.
a mene ne kake da guri yanzu ganin ga shekarun nan a cikin wannan sana'a taka eh gurin da nake da shi shine inda ina da hali Mm.
na samun abin da na ci da na tuba da ita to amma kuma tunda ko da ga nauyi a bayana Mm.
gashi kuma tsufa ya zo Mm.
to yanzu gurin da muke yi allah dai ya sa bayan allah ko a najeriya ko wata ƙasa afirka baki ɗaya masu jin hausa Mm.
wanda ya ga dama ya taimaka mani da abincin da zan ci ka gani ai na huta da wani yan kaɗe kaɗe sai dai in mutum yana bukata in ɗan je in yi mashi Mm.
to amma yanzu kuma kaga in ba wani abinci to da na da an neme ni da wani a sana'a zuwa wani biki da sauransu na kan ɗauki yara in je a yi a dawo Mm.
to kaji har yanzu kuma ana ana tabawa ana taɓa tafi sosai a je a ɗan yi biki, je a dawo.
Eh, a yi biki in dai za a yi a gama a ƙari a dawo shi kenan Mm.
amma irin wannan ne a a shiga a biya a shi- a yi sauransu da abin nan na ce na bari har abada na tuba har duniya ta tashi Mm, Nuna ka shiga kawai a ce kila ko kulob ko Eh, wani wuri ko kula- haka da za a abin nan eh, eh, a do- a dai da wannan wannan an aje wannan yanzu da an aje wajen girma ya zo Um, tun da girma ya samu Mm, girma ya zo insha Allah.
an ije wa'annan abubuwa Kwarai da gaske.
to alaji akwai shawarwar da zaka kila ba masu tasowa yanzu kila tun da yanzu zamani ya juya ko da yadda aka juya din aka koma irin na zamani su piano da wasu abubuwa da ake kaɗawa ga naku nan da yadda kuke dai har yanzu ga su nan kuma kuna nan ah, da kayan ku kuma gashi ana kaɗa shi da zaƙin shi mene ne shawaran ka misali gare su eh shawara ta shine wato namu akwai matsala akwai wuya Hmm,
na farko koyawa ta akwai wuya hmm, ka iya ta akwai wuya tunda ita wannan ne ba nan na za ka yi ka fara ba a baka kuɗi su kuma nasu na zamani da kayi shi kenan to alhaji hassan wayan a da wa'annan bayanai naka da kuma a shawarwari da ka bayar akwai a, abubuwa da ya shafi waƙoƙi da aka yi ma a, ita jihar kaduna da kuma zaman lafiya ko za mu ɗan ji irin wa'annan waƙoƙi da aka yi a wancan lokaci misali Eh, to sai dai kuma kasan ba za ta yi daɗi kamar yadda ake hada da kalanguna da sauransu ba a oke akwai masu kalambu daban kuma suna Eh, binka eh, eh, ai da da- ai in ka zuba duk kayan da kalanguna ne ake yi Na'a.
yanzu dai ina ɗanyi ne saboda to kai ma kana ɗan tarihi.
haɗawa da da kalambun kenan misali ka- ka Eh.
ka ɗan buga eh ai da ma da kalanguna muke ka rata ya kai ma kenan a'a ni kaga tawa Eh, amma masu hukuma ce.
kalangu eh, yawa, Suna eh, bayan ka.
eh su masu kalangu suna bayana ne Na'a.
eh kaji da dele Na'am. To amma a cikin waka ai an dan goma hukumar ai.
eh ana gogo ko kuma ana wakar ne Eh, To ko za ta amma ita mu ji misali Wanda ke aka- saboda
mutane a yi zama lafiya mutane mu yi zama lafiya da lafiya aka komi yan ajab zama lafiya komai ofis komai gona inda yana son aiki sai da zama lafiya in ba zama lafiya to komi ma ba a yi na'am. Eh, lallai alhaji a sauyan. To a abin da ya shafi jihar Kaduna ita ma an mata waka kenan ita Kaduna ko ko kwarai ya akwai aka yi?
da muke ja kaduna jihar kaduna ko da mai noma ɗan kasuwa fulani duk yaren duniya akwai su jihar kaduna akwai gida jihar kaduna akwai noma jihar kaduna allah ba mu zama lafiya lau birnin jihar kaduna kowane aiki za kai ko zama a ofis ko da kafinta ka dawo jihar kaduna allah ba mu zama lafiya lau a birnin jihar kaduna Na'am. To alhaji a cikin wannan tattaunawa da muka yi da kai a cikin wa'annan shirye-shirye namu a da ya shafi shirin Hausa tsantsa da kuma shirin aiki duka aiki ne a da kuma shi shirin shanshani na wannan kafa ta Libati da ta ziyarce ka a har ma da kuma tauraruwar Arewa TV wacce ake yada ta a yanar gizo take tafiya duk duniya ga baki daya. A alhaji me za ka bayyana tunda na ji ga abin da ke damun ka a, na yadda a tun akan kisan shi wannan ɗanaka da aka yi da kuma a, yadda ba a samu jajantawa ba ko nuna alhini dangane da wannan al'amari me za ka bayyana kafin mu karkare wannan fira kamar da abin da ya shafi abubuwan da suke damun kai yanzu a wannan ƙasa wanda kake buƙatar ganin cewa a gyara akan su misali eh, wato ni dai a a bukata na waje na talauci Mm.
saboda ba abin da za a ci a gida to kuma inda duk an ka Alhaji ce- Hassan Wayam.
Yawa, an- abin da duk an ka ce maka da talauci a wuri to don wani lokaci basira da sauransu duk sai su lalace to kuma kaga a cikin waɗanda na haifa yawanci duk mata ne maza ba su da yawa wanda nake dogara da shi kuma haka allah ya nashi iko da shi Mm, to kaji babban babban Damuwa.
babban damuwa ta mm, yau in na samu wa'anda bayan allah wa'anda sun ka taimako ni da abin da zan yi amfani da shi kaga hankali ya fi kwanta amma inda duk an ka ce ka kwa- ka tashi da safe ka dubi yara ka dubi marayu kuma kai ga ka halin da kake ciki Ni Ga ba- shekaru.
yawa, ga shekaru ga kuma ina tafiya a abin nan ina dan gasa kafa ba karfi sosai to kaga wannan dole kullum ka yi ta tunanin cewa wannan abu yana cima tuwa ƙuriya cima tuwo a ƙwarya Mm, amma duk wanda ya san yana da da tashi da safe yana da abin da zai yi ko kuma yana dan abin da zai ci to kaga zai fi jin karfin jikinsa kuma zai yi tunanin ya ji daɗin yin ibadarsa to alhaji sauran kafafen yaɗa labaru waɗanda da can suka ci moriyar waƙoƙin ku aka yi ta sa su a kafafen yaɗa labaru sukan tuna ma da ku misali su ce kuna raye ko kila a zo a tuntuɓe ku ko wani abu makamanta haka misali Eh, tunawa shine wanda in sun ka sa jama'a masoyan ma sun ka ji su ce Allah sarki wani wani ya ce wani na da rai ko waye da rai haka suke wasu ma domin na sha san jaje da yawa wasu sun ce wani ya rasu har ga wani rediyo na Kano an taba cewa Allah ya ji kan mara gyayewa ne duk da ina ji ina sauraron su saboda ba na zuwa ko ina inda kama ana yawatawa ana ganin ka za a ce ai wani yana nan da rai to amma da rake ba mu zuwa ko ina shi yasa kake ganin duk mutane wasu na cewa wannan na da rai yana waka kuwa yaya to to abubuwa da suna kara da in ka duba yanzu ka tsaya kan natsu duk mawaƙi na Najeriya ɗaiɗaiɗai ne masu rayuwa yanzu har suna da murya ko suna da iya Ko da suna rayuwa ma kila su ruɗe.
yawa su ruɗe amma Ba su iya wani abu.
kwata-kwata yanzu duk sun rasu ni dai yanzu wanda zai iya zan wanda zai iya ganin kila yana da rai wanda a kusa gare ni daga alhaji attadawai sai kuma yaran sani aliyu dan dodo sun ce ba ya iya fita shi yana gida tsofi shi ma tsufa ya kama ai ya riga ya Yawwa, tafi lahira amma sana banda banda shi ina ganin duk mawaki na ai yanzu dan wanda sani aka- ali dan dawo ma shine ke waka yanzu shi sani ali dan dawo ma ya kwarai rasu da gaske ina Eh.
gani duka wanda ka sani mawaƙin hausa dai ya ƙaƙuro hausa da kanshi duk ba babu su amma muna jiran Allah sa mu cika da imani abin da muke fata kenan na kaji dalili kawai yanzu kam domin wannan sana'a ba mun rike ta bane mu ce ta zama har abada gare mu Mm.
to amma tunda Allah ya riga ya yi nashi iko ba abin da za a ci haka za a yi ta fama har Allah ya yi nashi yanzu a halin da ake ciki kenan Mm, a halin da ake ciki ke babu abin da za a ci ba abin da za a idan gaya maka wani lokaci wa'annan maran sai dai in jiƙa masu garin rogo yanzu haka a gidana in gaya maka an kabbar nan tsazar rance ban da tiya ɗaya ta dawa ko ta masara zan iya rantse maka babu ita
sai gari ya dai- waye sai dai in au- in eh, in na samu kuɗi in auno a samu a ci inda an ka inda an ka cika ciki to alhamdulillah haka ake ta rayuwa haka ake ta rayuwar haka nake ta yi to amma kuma ban damu da kowan batun na bai al'amari ga Allah Mm.
inda Allah ya sa zuciya ta ba ta da kwaɗayi
Mm.
ba ta da kwaɗayi in sa ran cewa gobe zan ta wani wajen wani in kai mai kuka da sauransu yanzu haka kansala na nan ne sabon gari ba san shi ba ciyaman na nan sabon gari ba san shi ba balle gwamna ina sai in ga gwamna da ido na ya ganni in gan shi in yi farin ciki in mashi godiya in gaishe shi da abubuwan da na ji yana yi abin ina ba ta yi tun da ba wanda zai iya kai ni ka san ku ganin sarki ai sai da ko buhari ko shantali Sai an yi iso.
yau sai an yi iso Mm.
to ni ba ni da wannan kuma ba wani babban mutum wani dan majalisa ka ina ganin wanda ya taba zuwa gidana ya gani ido da ido har yi man alheri ya bani dubu goma sai shehu sani shi kaɗai ya taba zuwa gidan nan yan nawa a nan shi kaɗai na taba gani to haka har abada ban iya manta shi shi ma ma ba da daɗewa ba bayan ya bar ya ya bar abin nan ne ya sauka bayan ya sauka Mm.
ya zo ya ce a kawo shi har gidana ya gani to wannan abu ya sa har abada ba zai iya mantawa
saboda takakkiya da ya ta kakiya da yi haka nan kuma lokacin da ina tashe na shi ma ya samu ni turaki ban iya manta shi domin an haɗa wani babban mawaƙa duk na najeriya duka lokacin wasu suna da rai an ka haɗu nan gidan janar hassan an ka ce kowa ya zo ya ina shi sannan an ka ce na hassan waya na zo na dan goga na goga na goga an ka ce an gode an gode a lokacin ga ga wannan me yake suna na adama dinnan da shi da da shi da makarsu ne suke abin nan ya su ne suke mulki a lokacin gaban su ina gogawa hanna an ce hassan wai an gode na sauka sai an ka ce alhaji hassan mun ka dawo na aza goga za an ka ce ba goga za kai ba samun turaki ya ce ya baka mota na sai ji har gaba na ya faɗi a wannan lokaci a wannan lokacin da sai na yi godiya na yi godiya an ka ceto na koma to kuma ba a daɗe ba na samu mota a lokacin Mm.
lokacin yana gwamna ta zo hannu eh to kaga har abada ba na iya manta shi wato wanda ya irin gaskiya abin da baka iya mancewa eh ba ni iya manta su haka nan kuma akwai wani wanda mun kai makaranta tare can da dadewa Mm. a nan zare eh a ke nan zaria ya zo wani biki ya ce a'a kai dan duniya kana nan ce ina nan ya ce to ina so an ganka da gan shi ya gane ya yi wani aure mun ka yi- mun ka je mun ka taya shi aure an ka dawo ina zaune gidana sai buga mun waya ce in zo bakin titi ina zuwa bakin titi shi ma wannan shi ma ya taba bani mota shi ma a wannan lokacin ba ni ya taɓa mantawa to ka ji waɗannan kyaututtuka har abada ba zai iya manta su ba
a sana'ar waka eh eh, a sana'ar waka to kaga irin wannan kaga tun da an riga an daɗe kaga wannan kuma sai godiya a cikin zuciya to kaga waɗannan masoya ba a iya manta su To Alhaji Hassan wayan muna godiya da ka kasance da mu a cikin wannan shirye-shirye namu da kuma yadda muka tattauna da kai ah, da fatan masoya da kuma masu kauna a kun dai ji yadda muka tattauna da shi Alhaji Hassan wayan da kuma ah, yadda ya bayar da ita wannan namba ta asusun ajiya da kuma nambar wayarsa ga waɗanda suke sha'awan taimakawa kuma suka tuna da irin basirar da ya to alhaji ko za a rufe mana da wata waka kai wacce ka fi so wacce za a goga mana ita wacce al'umma za su ƙara tabbatar da cewa a yau najib tsahir yana tare da alhaji hassan wayan a cikin wannan shiri nashi da yake a gabatarwa a wayannan a kafafe namu
to kamar cikin waƙoƙi wacce kai ka na fi kauna da kanka eh, wadda na fi kauna Eh, ai, cikin na ita da.
ce wadda nake cewa gaskiya in ta tabbata gaskiya ƙarya ba ta da daɗi wanda duk ya samu abi ne yana da dama ya yi shagali ne cokali a saka ka ga daɗi randa da ruwa ta ka kwana gaskiya in ta sauka gari mata na ƙarya ba ta da daɗi ba ni ne na faɗa ba san wayan shi ne ya faɗa
Daura godiya a Alhaji Hassan Wayam a ma- godiya da kasancewa da kai Alhaji Hassan Wayam makaɗin kukuma da muka kasance a gidanka da kuma tattaunawa da muka yi da kuma irin bayanan da muka samu. To yana ga yau nan ya kamata mu ja labulen shi wannan shirin a madadin shi Alhaji Hassan Wayam da muka tattauna da shi a da kuma sauran 'yan tawaga da suka yi rakiya Yasir da kuma Al-Mustapha a Mustapha Northern Alliance wanda a ya ruwa ya tsaki wurin ganin cewa an zo an yi wannan fira sai kuma muhammad tajuddin kwangila a wa'inda suka taimaka mana har muka zo muka sadu da shi alhaji hassan wayam to a madadin tauraruwar arewa tv online wa'inda za su yada mana wannan shiri a kafofin sada zumunta na zamani a don sanin halin da shi alhaji hassan wayam yake a, da kuma yadda yake zaune har ma da asusun ajiye shi da muka bada a madadin kowa da kowa musamman dahiru ahmad a da kuma ni najib mustapha bawa tsafi nake cewa sai mun sake saduwa a cikin wani shiri na gaba na barku lafiya